أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na ɗari biyu da hamsin wato da bakwai kamar yadda 'yan uwa masu biyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a darasin da gabata mun fara bayani a cikin suratul ma'un mun kai karshen ta a cikin littafin asiratul qur'anil majid sai lokaci ya mana halin sa a yau kuma zamu tashi a cikin wato wannan sura kinnan amma a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a mas'ala ta 240 a cikin littafin daf'u hamil ittirab an ayatil kitab qala yace qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu ta'ala fawailul lil musallina kalima azaba ko kaitun masu yin sallah suratul maun aya ta 4 mala yace hadhihi al-aya wannan aya ya tawahhamu min aljahil jahili wanda bai fahimci wato nasu ba kenan zai iya sawa tsammanin annallaha ta'ala cewa annallaha cewa Allah tawa'adal musallina yayi alƙawalin azaba ga masu yin sallah bil waili da wato kaicin su wa qad jaa ya zo fi ayatin ukhra a cikin wata aya anna adama salati rashin yin sallah min asbabi dukhuli saqar yana daga cikin dalilin shiga huta ta saqar وهي قوله تعالى شيني فقر الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر مي يسن ياكو شيغا شيغا cikin wuta ta sakara qalu suka ce lam nakum minal musallin bamu kasance cikin masu yin sallah ba suratul mudaththir aya ta 42 zuwa aya ta 40 wato da uku to mai taqiqi wannan littafi yasa number 1 yace zakarhu ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal ya faɗi wannan fi radd ala al-jahmiyyah wa zanadiqa wal jawabu amsa an haza daga wannan fi ghayatul zuhur wanda yace abu ne wanda yake na a bayyane wa huwa shine anna tawaqquda bil wayl alqawli da an kai na azaba an gane ko na kaito domin alwayl sun ce rahini a cikin wutar jahannama wanda har jahannama tana wato tsoron shi amma dai abinda malamai suke cewa wannan asar kin bai inganta ba cewa wayl wani rahini daga cikin rahi a cikin jahannama sai dai kalma ce ta kaito an gane ko sai malam ya ce wa huwa anna tawaqqud bil wayli alqawlin da Allah ya nake cewa da kai ce munsabbun an zuba shi ne ala qawlihi a wajen fadar Allah subhanahu wataala alladhina hum an salatihim sahun sune wadanda daga sallar su marabkana ne an salatihim daga barin sallar su kenan wato daga sallar sun rabkana ba cikin sallar su rabkana ba alladhina hum yura'un sune masu yin riya an gane ko shi yasa Allah bai ce alladhina hum fi salatihim sahun ba saboda mumini ma yana iya yayi rabkanwa a cikin sallah mana yace to wa humul munafiqun sune munafiqai ala tahqiq akan zance wato mafi inganci malam yace wa inna ma zakarna hadal jawab abin da yasa mun ka ambace wannan amsa ma adaf al ishkal tare da cewa wannan wato shubha abu ce da take mai rauni kwarai da gaske wa zuhuril jawabi anhu kuma amsa tana bayyana li'anna zanadiqa domin zindikai waɗanda ke bayyana musulunci suna ɓoye kafirci ko kuma ɗiyan musulmai waɗanda suke son su yaƙi musulunci a cikin gida alladina la yusalluna waɗanda ba sa yin sallah yahtajjuna suna kafa hujja li tarki salati don sun bar yin sallah bi hadhihi al-aya da wannan aya malam yace wa qad sami'na munji min thiqatin daga mutanen da mun yarda da su wa ghairihim da wanin su anna rajulan wani mutum qala li zalimin ya ce ma wani azzalumi tarikin tarikin lis-salati wanda shi ya daina yin sallah malaka la tusalli me yasa baka yin sallah fa qala sai ya ce li annallaha domin Allah ta wa'ada ala salati bil waili yayin mummunan alƙawari ala salati ga wanda ke yin sallah bil waili ta cewa ya kai cin shi fi qaulihi inda Allah ya ce fa wailul lil musallina wato kalmar azaba ko kai cin waɗanda suke masu yin sallah fa qala lahu sai mutumin ya ce da shi iqra ba'daha to ka karanta abin da ya zo baya fa qala sai ya ce la hajata li fi ma ba'daha banda bukata abin da zai bi bayan wannan aya kaji dan ta'adda fi haki fayatun ya ce akwai akwai abinda wato gamsarwa kina abu ne wanda ya ishe ni fi tahdiri ga tsoratarwa min salati daga yin sallah na fata an fahimci ni bai taqiqi wanda littafi ya sa number 4 kinan numero kat in ka diba kasa yace zakaraha ibnu taymiya kinan ibnu taymiya ya faɗi wannan yace fi bayani talbisil jahamiyya a cikin littafin shi bayanin talbisil jahamiyya malin yace to min hadal qabil kuma irin wannan qaulu sha'ir fada sha'ir shi ma wani sha'ir ne yake cewa da'il masajid lil ubbad taskunuha da'il masajid da shi ne kabari sai an kai iltiqa'us sakin ne sai an kai kasra ga ayin da'il masajid kabar masallatai lil ubbad ga masu ibada taskunuha su je can su zauna su yi ta ibada wasir ila hanatil khammari wasir mutafikinan ila hanatul khammari ka tafi ila hanatul hammar zuwa ga shagon da ake sayar da giya shine hanatul khammar ko kace gidan giya an gane ko yasqina ya shayar da mu ko a wata riwaya wamshi bina ila al-khammari yasqina ka tai da mu zuwa ga khammar mai sayar da giya yasqina ya ba mu sha ya shayar da su kenan giya wal iyadu billah yace to ma qala rabbuka wailun lil ula sakiru Allah bai taɓa cewa ba kalmar azaba ta tabbata lil ula jam'i ne na allazi kinan ula kinan ga waɗanda allazina sakiru kinan ula sakiru bi ma'ana allazina sakiru Allah bai taɓa cewa kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda suka yi maye an gane ko a wata riwaya kuma wailul lil ula sharibu kinan kalmar azaba ta Allah bai taɓa cewa kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda sun ka sha ba kinan sai a ce sun ka sha giya kinan sharibul khamra za a shafi maf'ulun bihi in kuma an ce sakiru da ma an yi maye kinan an sha ta na sai an kai maye wa inna ma qala wailul lil musallina to Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata ga masu sallah an gane ko to wannan baiti wasu suna danganta shi zuwa ga abin was an gane ko to amma dai an yi bincike ba a gano cikin diwanin abun was ba an gane ko ba a tabbatar da cikin diwanin abun wasu babu shi kuma abun wasu dama sha'iri ne wanda ya taso daga cikin farisawa a lokacin daular abbasiya da daular ta musulunci ta girma da irin su bashar bin burd an gane ko waɗanda asalin su farisawa ne to saboda suna da haushin musulunci ya ruguza wannan daula ta farisanci akwai nuz alƙawiyya tare da su sai zama to lokacin suna kuma suna jin larabci suna yawan suka game da larabci da larabawa da abin da ke da alaka da addini to shi dai abu nuwas a ruwaito cewa a ƙarshen rayuwarsa ya tuba ya daina waɗannan shaye-shayen giya da waƙe-waƙe na shashanci kamar yadda an kace kidan wannan baitin ma koda ya tabbata nashi ne na farko dai baya cikin diwani shi kuma koda ya tabbata nashi ne to ko kuma baitin bai cikin diwani tana yawa cikin wani wuri yake amma dai koda ya tabbata nashi ne ƙarshen rayuwarsa an nuna ya tuba ina fata an fahimci kidan wannan ba wani abin ba mandan bane in mu abin da muke fata a ce ya tuba din ma ya fi tunda ba wani dadi da muke don Allah ya azabtar da wani mutum ina fata an fahimta to ya kamata mu fahimci wato wannan shi ma Bashar bin Burd shi makaho ne da shi duk da yake an yi fitannin makafi da shi da Abul Ala al-Ma'arri wanda adda risalatul Ghufran wanda shi sha'ir ne falsafi shi ma dai yayi shi'ir na nuna babu kiyama daga baya ya dawo ya nuna akwai kiyama kamar yadda malamai suka ce to musan ba shin tabbas baitin na farkon da nabin sun tabbata gare shi ko ko daga bayan din tuban mun fata a ce ma ya tuba dan an nuna cewa ya nuna babu kiyama daga baya kuma ya dawo yake cewa wato akwai kiyama ala ayyati hal dai shi bashar bin burdi shi ko da shi da abun uwa su farisawa ne matsalar su zaka istatun da an ruguza daular su ta farisawa suna da jin haushin wannan abin sannan kuma tana yawa saboda musulunci suna ganin ya zo ya bata addinan iyayensu sannan kuma gashi suna rayuwa tare da larabawa yana yiwa mutane idan suka samu mulki ko kuɗi su rena waɗansu to shi kuɗin adam idan ka rena shi kawai ka harzuka shi ne don zamanin daular abbasiyya akwai alƙaumiyar arabiyyar ta so ta taso komi sai balarabe akwai kuma ashu'ubiyya waɗanda su kishiyar duk abin da yake yarya da alaƙa ne da larabci wanda karanta tarihin musulunci zai ga irin wannan to idan mutane suka samu mulki wani lokacin ko da mun ce musulmi ne bai dace su wato ci mutuncin mutum ba saboda shi ba nasu bane to zaka iske irin waɗannan abubuwan suna faruwa to shi yasa ma shi Bashar bin Burd yana da wato kasida da yayi wadda tana da ƙarfi kwarai da gaske wadda ya yi nuna hadara ta farisawa ta riga ta larabawa shekaru aru wadda yake cewa a azila la anamu ala iktisarin wala alqa ala maulan wajari sa ukhbiru fakhir al a'rab anni wa an muhina baraza lil fakhari ana ibn al akramina aban wa umman tanaza'a lil mazarib min tukhari da dai sauransu hayyake nuna cewa lokacin da su suka gina hadarar su balarabe kenan wanda ya zo yana jaya da shi kakan wannan balarabin da shi da wato kare a cikin sahara tare suke zuwa su sha ruwa a cikin wuri guda kenan larabawa da hadar su ba su ba wata hadara gare su ba ko kuma sun yi zamanin lokacin in sun ka kori kusu da kakan balarabe da kare tare da ake kokarin sabce kusu zai shiga cikin rami kenan wani lokaci larabawa ba kowa bane yake cewa wa kunta idza za'imta ila qarahin sharakta al-kalba fi dhaka al-itari da sauransu wato idan mutum yana karatu adam zai iya ganin irin waɗannan annusa'at kin da sun kai zama shi ma abu nuwa sai nake cewa wannan hadara su la labanul halibi ba wai hadara ce ta laban ba ta nono saboda su larabawa suna takama da nono rakumi su hadara su ba irin wannan bace to irin wannan dai abubuwan da ana karanta su cikin tarihin musulunci saboda a san asalin su tun aru aru sannan a gane meye dalilin su kuma irin waɗannan abubuwan ya za a magance cikin tafiyar addinin musulunci saboda dama rikici na wato bambancin yanki da gari da kabila da fari da baki wani lokacin da shi ake fakewa sai a yaƙi gaskiya mutum zai zo da gaskiya sai a ce a saboda ba dan gari bane ko ba dan yanki bane ko ko baki ne ko fari ne ko ko kaza ko bai da kuɗi ko ko ba gaskiya yake nufi ba munafiki ne akwai manufa gare shi ko ko ya zo ne saboda ya samu jagoranci kamar da fir'auna to mai annabi Musa cewa ai jagoranci ne da fir'auna da mutanensa suka da fir'auna da mutanensa suka tuhumci annabi Musa sun zo ne dan saboda su samu mulki qalu ajitana لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين شسا إن كان ده هنكلي باوي ذات متاني ذاك كلا بفري كو بكي كو دوغو كو غجيري كو دان قبيلة كو دان جهك كو ميجين يارك م shin gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya faɗa ba sannan da ya faɗa shin shi yana aiki da ita domin nan ne mage suke saka idan mutum ya faɗi gaskiya yana aiki da ita ya nuna cewa kiran gaskiya yake so a yi amma idan mutum ya faɗi gaskiya baya aiki da ita tana yiwa ya faɗa ne don saboda cin burin shi yana da kyau musulmi su manto sun waye don saboda yana daga cikin abin da ake kawo wajen rikici hada rikici tsakankanin musulmai saboda a tarihin waɗansu dauloli an yi waɗansu abubuwa waɗanda sun ka gabata Allah ya mana da kyau to wannan kuma da shi ne nake son in yi kira zuwa ga wato ɗalibai su yi hattara da almanhaju tajzi'i akwai wanda ke kira almanhaju tajzi'i manhaj akwai manhaji na ilmiya kathira daban-daban almanhajul wasfi almanhajul wasa'iqi almanhajul tahlili almanhajul naqdi almanhajul ta'sili almanhaj at-tatbiqi almanhaj al-istinbati almanhaj at-tarihi almanhaj kuma wato daban-daban dai akwai manahij ilmiya kathira da almanahij albahthiyya kathira yanzu ana karatun su a jami'o'i na duniya almanhaj tajribi an gane ko almanhaj almuqaran duka suna da ana karatun su to shi manhaj tajzi'i mummuna ne daga cikin manahij akwai manhaj mai kyau akwai manhaj da bai da kyau shi manhaj tajzi'i shine mutun ya zo ya dauko magana sai ya yanke ta daidai inda za ta gyara shi sai ya aji kamar yadda shi wannan yace fawailul lil musallina kalmar azaba ta tabbata ga masu sallah kaga sai tsaya bakin nan kiran wannan ya nuna cewa a daina yin sallah domin yin sallah ma zai kai ka zuwa shiga wuta to wannan shine kira manhajul tajzi'i kaga mutum ya zabi wata aya ya bar wata aya da za ta fassara ta ko kuma mutum ya zabi wadansu ayoyi wanda shine sanadiyar bacewa da yawa daga cikin firaq abdalla khawari sai su ɗauki waɗansu ayoyi su bar waɗansu ayoyi su ɗauki ayatul wa'id su su ta fassara ayoyi ba daidai ba suna kashe mutane suna cewa jihadi suke yi haka mu'tazila sai su ɗauki ayoyin da suke gyara musu wani ra'ayin su sai su bar wani ra'ayi to kaga manhajin tajzi'i a cikin abin da ya shafi wato aqida zaka iske abubuwa da wanda suna maimaituwa in ba ahlus sunna wal jama'a ba ba wanda za a ganin duk mas'alar da ta taso sai ya hada nasoshi gaba daya sannan ya fitar da mas'ala shi yasa ɗalibai irin yadda suke ƙoƙarin yin karatu yanzu da bincike suna faɗa ma matsalolin da suna buƙatar nassoshi daban-daban sai mutum ya aiki da nassi ɗaya aya ɗaya ko hadisi ɗaya sai ya fitar da hukunci a cikin mas'ala ko da ake zuwa mas'ala tana buƙatar ayoyi da hadisai da mas'aloli daban-daban sai ka iske wato hukunci shi ya zamanto wato qasir hukunci ne gajartacce haka a cikin fiqh zaka ga wani yana amfani da irin wani manhajin tajzi'i ya dauko bakin nan inda yake so ko ya dauko mazhaba daya ba tare da ya hada mazhabobi ba ya kawo ka'idodin ilimi ya dibi ayoyi ya dibi hadisai wanda wadanda sun ka inganta in ma akwai wanda su inganta ba da dalilan kowa sannan ya gane wani ra'ayi ya kamata wato a tafi akan sa to da haka da irin waɗannan abubuwan manhajin tazi'i akwai shi cikin aƙida irin su khawarij da mu'tazila da ɗaukar wani nassi nassin da yace kaza sai ka bar wani nassi kaga nan sai a samu matsala a hada nassoshin gaba ɗaya sannan a fitar da wato hukunci wanda kuma turawa wannan yana taimaka musu kwarai da gaske wajen yakar addini saboda mutumin da zai dauko nassi ya yi masa mummunan fassara ko ko ya ɗibi rabin nassi ya aje nassi kamar za ga yan qur'ani sai zaɓo daidai inda nassi ga musu su bar farkon aya da ƙarshen aya kawai su dauki tsakiya ko lokacin su dauki farko su bar tsakiya da ƙarshe ko lokacin su dauki ƙarshe su bar farko wato da tsakiya to wannan manhaji tajzi'i ake kiran shi daga tajzi'a ne manhaji ne na yahudawa kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wato وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم أو قراءة تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساركم وإن يأتوكم أسرى كنا أسري كما إمالة تفادوهم كو تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تفادوهم كو تفدوهم أو تكراء وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كان يهودا الله يتي kada su yaƙi ‘yan uwansu kada su fitar da ‘yan uwansu daga cikin gida amma da yahuda suka zo a madina sai suka rarraba tun da su baki ne suna son su samu matsugunnin zama kuma su samu yadda za su yi suka sharri sai suka koma bayan aus ko suka koma bayan hazraj kabilu ne da larabawa na madina kenan yanzu inda aka tashi yaƙi sai waɗanda su yaƙi tare da aus waɗanda su yaƙi tare da khazraj kaga sun samu gindin zama an gane ko suna nuna musu kamar tare da su suke alhali ko ƙarya suke yi to yanzu bayan an ƙare yaƙin sai su je su bada kuɗi sai su fanso ƴan uwansu yahudawa to shi na ai Allah da ya hana ku fitar da ƴan uwanku daga cikin gidaje domin ya ce la tukhrijuna anfusakum min diyarikum yana nufin kada ku fitar da ƴan uwanku domin al'umma kamar wato abu guda ce an gane ko shi yasa ya kira su ƴan uwansu domin mutum bai fitar da kanshi daga cikin gida ina fata an fahimce ni sai dai a ce ya bar gidan to sai dai kenan na abin da ake nufi sai sun ka ɗauki ayoyin da sun ka ce a yi fansa amma sai suka bar ayoyin da sun ka ce kada a yaki a fitar da ɗan uwa daga cikin gidansa to kaga manhaji ne na yahudawa ba yau aka fara shi ba a fa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd haka yanzu idan muka duba manhajin su ne game da manzanni Allah ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi suna son su bambanta tsakanin Allah da manzanni su ce sun yarda da abin da Allah ya ce amma ba sai da abin da manzanni sun ce ba an gane ko Allah ce wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila suna son su riki akwai wata hanya wani wani sabon manhaji da suke son su su dauka Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan wadannan sune kafirai na gaske na tantagariya wato original kenan to wannan shine abin da kamata mu fahimta cewa irin wannan manhajin tazki ba wani abu ne wanda yau ne aka fara shi ba da yawan masu son rai suna da irin wannan duk abin da an ka kawo in an ce haram na wani ya ce a'a ba haram na ba wasu malamai sun ce makaruhi na ko wasu malamai sun ce halatta ne ya abu an ka zo an ka ce wajibi na wani sai ce a'a ba wajibi na ba wasu malamai sun ce a'a bai kai matsayin wajibi matsayin mustahabbi shi ko sunna saboda dai ya kawo rikici cikin addini ko ko in ya ga an matse shi kan matsala ga lalle sai ce to ai malamai sun yi sabani shi ko ba inda malamai sun kai sabani sunna yake fitar da kanshi ko ko in ya ga an matse shi da lalle sai ce a'a ai malam wani shi ya tai akan sabani wannan ra'ayi saboda yana ganin wannan malam wannan malamin mashhuri na ba za a yi sababi shi ba alhali kuma shi wannan malamin ma bai san da wannan magana ba tana malamin ya mutu to kiran kayan mamatacce ƙarya sai kun haɗu tashin alkiyama gaban Allah kai masa ƙarya kace ya tafi akan kaza bai tafi akan kaza ba shi yasa lokacin da ake tattauna akan mas'ala ta ilimi da dalilai kada ka yi kokarin yi wani malami ƙarya dan saboda ka samu mafita wannan ba mafita bace yana da kyau ɗaliban ilimi fahimci wannan domin manahij ne waɗanda suke khabisa yanzu can da akwai su mutum ya ɗauki wani nassi ya bar wani nassi dan saboda kawo ɓanna hatta da wannan karatun da mun kai na aljam'u bainan nusus tun farkon shi har ƙarshen shi duk akan wanda ne ya gini ba a ɗaukar nassi a bar wani nassi ba a ɗaukar wato wasu nasoshi a bar waɗansu nasoshi ba a ɗaukar wani janibi a bar wani janibi ko cikin da'awa sai an tahi da at-targhib da at-tarhib uslubin targhibi da tarhibi ma'ana na tsoratarwa da na kwadaitawa ba a ɗauka guda a bar guda haka ne ake tafiya shi yasa duk irin mafi yawancin matsalolin suke tasowa a kasashen musulmai musamman na fahimta galibi wani ya ɗauki wani bangare ne ya bar wani bangare ko da gangan ko ko cikin jahilci inda gangan ne kenan saboda bai son yi gaskiya yan qur'ani yun sai su a'a su sun yarda su bi qur'ani ba su yarda su bi wanda an ka turo da alqur'anin ba sun yarda da fassarar malaman su amma ba su yarda da fassarar wanda an ka turo da alqur'anin ba to kaga akwai matsala yana da kyau mutane su fahimci wannan kai baka iya larabci ba su waɗanda sun ka fasara alkur'anin gabanin ka su larabawa ne sahabban kuma gaba gare su alkur'anin ya sauka kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka sauka ma alkur'ani kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka maka da alkur'ani don ka bayyana wa mutane to in manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai isa ya bayyana alkur'ani ba a duniya wa ya isa ya bayyana alkur'ani sai ka da fassarar mutumin da bai jin larabci ko na minti daya kuma Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan bai san larabci ba bai iya magana larabci ba kawai sai iddia in cewa shine san alqur'ani kuma wannan manhaji na qur'aniyun ya fi shekara dubu a duniya cikin ar-risala ta Imam Shafi'i ba risala wancan ta Abu Zaid al-Qayrawani ba ta fiqh risala ta usulul fiqh da Imam Shafi'i yayi ya bayyana akwai dan masu wannan akida ya hadu da ita Imam Shafi'i kuma ya bar duniya hijira tana da shekara 204 yanzu muna da hijira tana shekara 1444 to kafin ya mutu ne ya hadu da shi to ko mutu shi mun ka ɗauka kenan fiye da shekara 1200 akwai wannan akida kadiba cikin wata masters da aka rubuta wato alqur'aniyun shubhatuhum war radd alaihim kaga tarihin wannan akida da mutanen da sun ka gabata a can da a yanzu da kuma littafin al-mawsu'a al-muyassara fil adyan wal ahzab wal firqi al-mu'asira littafi ne da aka rubuta a saudiya wadda bi ishraf na dr fahad mani mujalladi biyu kadiba cikin babi na yan alkur'aniyun kaga irin shubuhinsu da irin abubuwan da suke tafiya don haka yana da kyau ɗalibin ilimi ya farga daga irin waɗannan abubuwa iddia in ana cewa ana ma addini aiki wani lokacin kuma ba addinin hakikatan ake so ma aiki ba akwai waɗansu wani mafufi wani yana yi da kyakkyawar zuciya ne bakin iya ilimin shi inda tsaya kenan wani kuma ya san gaskiya amma yana son ya bijiri mata Allah ya san kowa Allah ya san niyyar kowa muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan shirya inda muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskure ne ya ba mu ikon gyarawa idan kuma mu samu ikon gyarawa ba Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ya kawo waɗanda wato za su gyara kuskuren da muka yi to wannan shi ne nake so in dan yi bayani don saboda ɗaliban ilmi su yi hattara da irin waɗannan abubuwa domin in ba haka an kai ba wato al'umma ba za ci gaba duk abin da ake son a ci gaba sai an hada da duk waɗanda suka iya bai yiwuwa a tsami kiman hajji ta jizi'i a ce a za a yi amfani da waɗansu mutane misali amma a bar wani bangare bai yi ba idan an ka ce za a gina ƙasa ko za a gina addini to da duk wanda yake addinin za a yi idan za a gina ƙasa da duk ɗan ƙasa ne za a gina ƙasa da an bar waɗansu an kai tahmishkin su abin da suke shi mara marginalize da faransanci ko marginalize to matsala za a samu domin idan zalunci yawa yau da gobe waɗannan wata rana za su nemi haƙƙin su kuma su ai duk aikin da ake yi fatan suka yi ya ruguje saboda ba tare da su ake yi ba wannan yana daga cikin dalilin da yanzu idan muka ɗauki America tana matsayin ƙasa ce mai tsari da jihohi ne daban-daban United States state ne sannan kuma sun haɗu kuma suna da tsari na federalism akwai abubuwan da sun haɗa kowa da kowa ita ce gwamnati akwai abubuwan da kowace jiha ta keɓanta da nata saboda kan matsaloli su taso a'a ana gane alfuruk alfardiyya da alfurukul jama'iyya sai tsari ya tafi na jama'a in ka ce dole sai mutane sun tafi akan tsari guda kuma ba akan shi suke ba akwai matsala akwai abin da amu ne akwai abin da khasu ne suna hankalta ma waɗannan ingila ma akwai wannan tsari take tafiya scotland da ba sa yaren english suna da nasu tsari na shari'a suna da tsari su tsari na daban kuma akan haka suke tafiya kuma ƙasar tana tafiya shi yasa yana da kyau kasashen da suke tasowa su san muhimmancin yadda an ka haɗa al'ummomi an ka haɗa jihohi an ka haɗa masarautu an ka haɗa kabilu to kowa ya zamanto an yadda da cewa cewa ya kawo tashi gudunmuwa cikin tafiya kuma an yi ma kowa gurgudun abin da ya dace da shi ka yi kaɗan ka haɗa mutane su zage ka ko su mutum mutuncin ka ko su zarge ka ko annabi kake komi ilimin ka komi kasancewa ka malami komi kasancewa ka shugaba komi kasancewa ka sarki amma tsakaninka da Allah ka san ka yi iya abin da zaka iya yi don har da Allah da ya halicci mutane suna ganin bai musu daidai ba balantana wani dan adam kidan ba wanda zai iya mutane duk abin da suke bukata amma a tabbatar da an tafi kidan kaga wannan haɗa kai da tura suka yi union european kaga sun gane kowa yana da tabaiwa a zo a haɗa a tafi tare da shi amma a ce a'a a tsami waɗansu kawai su kuɗi da tafiya da al'amura to kullun in dai al'amari ne na jama'a wannan abin ba zai yi karko ba cikin ɗan lokaci kaɗan zai ruguci don da jama'a ake tafiyar da al'amura american ga sunan yanzu suna haɗa kowa duk wanda ya zo suka ga yana da tobaiwa sai su haɗa su tafi tare da shi su ba su wasa da mai baiwa mu kuma a sai zama to a zatin mutum muke kallo namu ne yaren mu yake yi kabilan mu yake yana biya mana bukatocin mu zai mana biyayya cikin sabon Allah shikenan wannan shiri namu su kuma da suke suna son ci gaban kasar su a'a wa yake da ilimi ko ba a America aka haife ka ba ko baki da kai sai a baka jagorancin babban ma'aikata a kasar America saboda an san da zaka kai America gaba domin farin in ba ya aikin ba ba zai kai America gaba ko da kuma shugaban kasar America a yi shi me me zai kai America gaba da shi ba zai kai ta wani gaba ba to yana da kyau irin waɗannan manahiji kasashen mu a ce المنهج wato almutakamil da almanhajul kulli da kuma abin da ake kira almanhaj ashamil ashumuliya ba almanhajul sat'i ba sama sama ake dan taba abubuwa babu waɗansu reference a tsarin ilimi na kasashen mu galibi babu wasu hujjoji da littattafai da reference kawai sai dai mutum ya yi rubutu ya ta surutu takarda guda idan aka rubuta akan wata mas'ala aka ba da dalilai aka nuna ga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sannan aka nuna wannan ne a daidai wannan ba daidai ba ko ku dukansu sun yi daidai amma ga ta inda za su haɗuwa aka faɗi dalilai aka faɗi littattafan da suka faɗi wannan hujjojin da dalilai ya fi ka rubuta safha dubu ka yi surutu ba wani dalili shi yasa kasashen da aka ci gaba bincike da littattafai ba wai yawan surutu ake so ba ka gina abu akan ilimi kuma ka ba da dalilai ingantattu wannan na ɗan yi wannan bayani ne saboda yan uwanmu mu fahimci inda wato manhaji na ilimi abin nan kuma yan uwa za su rinka bincike a cikin littattafai su gano yadda wato waɗannan abubuwa malamai suka yi bayanin su insha Allah ta'ala wannan shine karshen bayanin da wato malam ya kawo yace fa idza kana Allah fa idza kana Allah ta'ala idan Allah ya kasance tawa'ada bil waili yayi alƙawalin kyacewa na kaico an gane ko bilwailil musalliya wanda yake sallah Allah ya mishi mummunan alkawali allazi huwa sahin an salatihi wanda ya kasance ya rabkana ni sahin ya rabkana an salatihi daga sallarsa wa yura'i fiha yake yin riya fa kaifa billadhi la yusalli aslan to balantana ma mutumin da shi bai sallah kwata kwata falwailu kullul waili lahu to bane dukkan bane ya tabbata gare shi an gane ko wa alaihi la'ainullahi la'ana Allah ta tabbata ko la'anonin Allah sun tabbata a gare shi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama ma lam yatub matuqabbaitu baba na fata an fahimci to da haka dai abun wasu an ce ya musulunta ko ya bar waɗannan abubuwa don ya ce inna zunubi kathiratun yace wa in wa rahmatuka rabbi min dhunubi awsa an gane ko dhunubi yace in fakkartu fiha kathiratun wa rahmatu rabbi min dhunubi awsa an gane ko wa mali min wa maliya wa mali tama'in min salihin in amiltahu walakin rahmatu rabbi min dhunubiya awsa'u wannan shine abin da an karwaito abin da shi abin wasa yake cewa zunubi zunubaina in fakkartu fiha in tuna su kathiratun suna da yawa wa rahmatu rabbi amma rahama ubangiji na min zunubiya daga zunubaina awsa'u ita ce wato tafi wato rahama Allah ma'ana ta yalwaci tafi karfin zunubaina an gane ko yace wa ma tama'in li min salihin wato wa ma tama'in li salihin in amiltahu ba ina da wani damani bane an gane ko na wani aiki na gari da aikata walakin rahmatu rabbi min zunubi ya ausa'u sai dai rahama ubangiji na daga zunubai na tafi wato fadi wannan shine abin da ya kamata mu fahimta game da shi wato abu nuwas kenan wallahu ta'ala a'lam to kenan yan uwa musulmi abin da ya kamata mu fahimta wannan manhaji gaskiya manhaji ne wanda ya kamata yan uwa su yi hattara da shi don manhaji ne wanda ya batar da mutane daban-daban tun farkon musulunci za ku ga irin masu aiki da irin wannan suna da mummunan fahimta kun ga alkaramiya waɗanda sun kace da kace kayi imani da Allah ko zuciya ka bata kudurta ba kawai ka shiga musulunci kaga sun sun dauki ayoyin da misali ayat da ta ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sun kace kawai Allah ya san kamu saboda sun faɗa ko da musu imani ba alhali sun manta da Allah ya faɗa cewa akwai wanda za su faɗi kalmar shahada amma su ba mu'minai bane idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kuma inda Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun da yan almurji'a da za su ɗauki cewa imani kawai ƙaunin ne wato imani i'tiqadun ne bai da alaka da aiki Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al imanu bid'un wa sab'una shu'ba ko bid'un wa sittuna shu'ba wata riwaya kenan dokar sashen nasi ko ka dauki wani nasi kamar wadansu nasoshi in dai mas'ala tana da bukatar su to dole hukuncin da zaka fitar hukunci ne gurgun gurgun hukunci kuma ko da kana ganin cewa kana musulunci aiki karshen tabannaci kake ma wato addinin musulunci don haka dai a yi hattara yan uwa na dan bada wannan misali ne shi abu nuwas wannan sha'irin da muka kawo wanda an ce ya faɗi wannan baitutuka an faɗi cewa ƙarshen rayuwarsa ya tuba kamar yadda suka yi riwaya yake cewa zunubi in fakkartu fiha kathiratun zunubaina idan nayi kallo gare su suna da yawa wa rahmatu rabbi min zunubiya awsa'u amma rahama ubangiji na tafiyarwa daga zunubaina tumin tana iya haɗe su rahama Allah tana da yarwa domin rahama Allah ta yarwuci komai rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma kuma Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay yace to fama tama'i fi salihin in in amiltuhu ko qad amiltuhu fama tama'i inji Abu Nuwas bai zaman to kwaɗayi na ba fi salihin a cikin wani aiki qad amiltuhu wanda yake ina da tabbacin na aikata shi ko ko in amiltuhu in ma na aikata shi ga riwayar da an kayo da in yace to walakin ni fi rahmatillahi atma'u sai dai ni ina kwaɗayi a cikin rahmar Allah subhanahu wataala yake cewa to fa in yaku gufranu in an samu gafara Allah fa zaka bi rahmatin kinan in Allah gafarta min sai in samu rahma kinan za a gafarta min da rahma Allah wa in lam yakun ukhra in ko ya kasance ukhra ba a samu rahma ba kinan ba a samu gafara ba an gane ko wa in yaku ukhra bima kuntu asna'u in ya kasance kenan ta dabanci ba rahama an ka samu ba game da abin da ya kasance ne ina aikatawa wa in lam yakun ujiza bima kuntu asna'u wa in lam yakun in bai kasance ba kina in ban samu rahama Allah ba da gafara Allah wato za a sakan kamin shine ujiza afwan ba ukhra bari ujiza bima kuntu asna'u za a sakan kamin da abinda na aikata kina ya san bai aikata mai kyau ba kuma babu wanda ya tsinci risar da Allah cewa dole sai Allah ya yi kaza yace maliki wa maula wa maula'i wa rabbi wa hafizi maliki ya wanda ya mallake ni Allah kenan wa maula'i kenan maulaya ne kenan maula'i wanda shine majidincin lamari na wa rabbi kuma ubangiji na wa hafizi kuma mai tsaro na yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala to yake cewa kenan Allah subhanahu wa ta'ala shine mamallakin sa shine Allah subhanahu wa ta'ala shine mamallakin sa shine majidincin lamarin sa shine ubangijin sa sannan kuma shine mai tsaronsa ya ce to wa inni lahu abdun sannan kuma wa inni lahu abdun ni tabbas bawa ne na Allah wato uqirru na tabbatar da abin da na aikata wa akhda'u sannan kuma na yi kankan da kai haka dole ya tabbatar da cewa ya aikata abin da bai da kyau ko yana neman gafar Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma shine dace da duk mai hankali idan ka aikata abin da bai da kyau kaka ce a daidai ne domin yana daga cikin abin da duk ya bata tafiyar kasashen musulmi da kasashen laraba da na wato afirka mutum ya yi kuskure ya nuna ba kuskure bane daidai ne to kiran wa zai da cewa ya yi kuskure kaga abin zai zama to yana da matsala wannan na kawo shi saboda akwai kissa ta imamu shafi'i an ce lokacin da abu nuwas ya rasu riwaya ce suka yo cewa an ce imamu shafi'i ya yi masa sallah to shi kuma imamu shafi'i kamar da suke yi riwaya ya samu cewa abu nuwas ya ce da ilmi sajid da lil ubadi taskunuha kidan kaga sai ce shi ba zai ma abu nuwas sallah ba tunda ya faɗi waɗannan baitutuka masu hatsari to aka ce daga baya sai aka samu cikin takardun shi ko kuma cikin wato takardun da hannunsa lokacin da ya mutu akwai wannan kasida an ce imamu shafi'i sai yayi kuka sai ya masa sallah to kidan kaga kissa ce da suke ruwaitowa wani lokacin sai ka sa tsammanin mutum yana akan banna kuma ya tuba sannan kuma abu na ƙarshe da mu ƙara shi abu ala'il ma'arri wanda ake cewa ya faɗi manganu na kafirci ya nuna babu kiyama ya ce wato haƙimun al'ayyam kwanaki za su dandatse mu wato haƙama shi ne kama a ce kayi raga-raga da abu kayi masa ɗaya ɗaya ya ce to wato haƙimun al'ayyam kwanaki za su yi raga-raga da jikinmu wato su farfasa shi hatta ka an da nasu jajun ka ce dai kamar ƙarau muke la yu'adu lana subka ba yadda za a iya sake kira mu shine subk as-subku shine kira abu ma'ana ba a sake hada mu kenan kaga wannan yana nuna cewa kenan in sun mutu kenan ba za a sake halittar su ba to wannan suka ce ya faɗi wannan daga baya kuma sai ya tuba suka ce waɗansu suka ce kafin ya mutu yayi baituttuka yake cewa za'amal munajjim wat tabibu kilahuma la tuhsharu al arwahu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'amal munajjim al munajjim shine mutumin da ke kallon taurari daga annajmu ne sai ya bada sa'a yace za a yi kaza za a yi kaza yace to za'amal munajjimu al munajjimu mai kallon mai bada ilimin gaibi ta fuskar kallon taurari an gane ko ta fuskar lissafi da taurari za'ama yariya wat tabibu da kuma likita yace la za'ama al munajjim wat tabibu kilahuma yace dukkan waɗannan guda biyu sun riya kenan sun faɗa sun ce la tuhsharul arwahu ba za a tayar da rayuka ba qultu ilaykuma yace gani nan zuwa gare ku mutanen banza in sahha qawlukuma falastu bi khasirin in magana ku ta zan tabbat tun da ni na da kiyama ai ban yi asara ba dan ba ai kiyama ba wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma in kuma magana ta ta tabbata to ku za ku yin hasara kidan wanda ya nuna cewa ya yarda da kiyama to ba a sani ba ko ya yarda da kiyama kuma ya cika sharuɗan imani wannan wani abu ne wannan su malamai suka ce cewa ma wai in yace in sahha qawlukuma kenan in magana ku ta tabbata kenan ma yana shakka wannan su malamai suka ce a anan at-taslimul jadali ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul saba Allah ya ce wato ka ce wa inna au iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin ka ce wa inna mu au iyakum ko ku la ala hudan tabbas akwai wanda yake akan shari'a au fi dhalalin mubin akwai wanda yake akan bata to kenan ko ba ai bai yiwa a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shakka shine akan gaskiya amma nan at-taslimul jadali ne kenan nan ma sai a ce abul ala al-ma'arri yayi at-taslimul jadali to wannan babu da ya tabbaci ga waɗannan abubuwa ana zan kawo su ne saboda fage ne na ilimi wani lokacin zaka iske an ambaci abubuwa ba san wato tabbacin sanadin su ba amma ana kawo su saboda babi ne na ilimi kawari ya ji su ya sa abubuwa ne wadda ya sa tsammanin waɗansu abubuwa ne wadda suke baki wannan shi ne abin da zan iya cewa akan wannan mas'alar da ke ta ja lokaci amma saboda muhimmancin ta mun kai wannan wallahu ta'ala a'lam mas'ala da za mu tashi akan take nan yanzu mun kai karshen suratul ma'un sai mu shiga cikin suratul kautsar a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi number 3 in ka diba kasa yake cewa qala ibn ashur wato ibn ashur ya ce an gane ko summiyat an sanya ma wannan sura suna summiyat hadhihi sura fi jami'il masahif a cikin dukkan alqur'anai allati ra'aynaha waɗanda mun ka gani kenan wannan shi ke nuna cewa ilimin ka bakin abin da ka gani kai magana akan shi wa fi jami'it tafasir a cikin dukkan tafsirai shi ma waɗanda ya gani kenan aidan kuma suratul kautsar an sanya mata suna suratul kautsar wa kadhalika an wanha tirmidhi kama haka tirmidhi ya sanya mata suna fi kitabit tafsir a cikin littafin tafsiri min jami'i a cikin jami'in shi kenan ya kebe wani babban babi sai ya samu kitabut tafsir wa an wanha al-bukhari imam al-bukhari ya kebe yayi mata unwani fi sahihi a cikin sahihin shi yace suratu inna a'tayna kal kautsar shi kenan wannan shine bayanin da wato malam ya kawo a karkashin wannan wallahu ta'ala a'lam to idan muka zo mas'ala ta farko mas'ala ce ta 1226 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid domin shine bayani a cikin suratul kautsar a cikin daf'u yahmil ittirab an ayatul kitab bai kawo mas'ala ba a cikin wato wannan sura malam yace fa in qila idan an ka ce mal kautsar menene kal al kautsar قلنا ذا متي فيه قولان akwai magana biyu da malamai suka yi ahaduhuma na farko wa huwa qaul ibn abbas shine magana ta ibn abbas radiyallahu anhu annahu alkhairu alkathir shine alkhairi mai yawa alkhairu shine alkhairi alkathiru mai yawa an gane ko kauthar kenan faw'il kauthar faw'al an gane ko faw'al wadarin shi min alkathrati kenan daga kathra cikin ilmu saf sai a ce faw'al kenan wawun din daga kathura ne fa'ula to kauthar faw'al a ilmu sarf ya ce to ka kaulihim kamar yadda suke cewa rajulun naufal kenan ai kasirun nawafili mutum mai yawan nafila an gane ko to kenan wannan wawan kara ta ne akai don karfafa ma'ana wa minhu qawlu shair yana daga cikin su irin wannan fadar sha'ir wa anta kasirun yabna marwan tayyibun wa kana abuka ibn ibn al-aqaili kauthara kauthara kenan ya nuna cewa kausaran tana nufin wato mai yawan alkhairi ne yace to qila li arabiyatin an ce ma wata balarabiyar ƙauye an gane ko raja'a ibnuha min raja'a ibnuha min safarin kinan raja'a in ka tsaya suka ce ibnuha kuka ce raja'a ibnuha min safarin danta ya dawo daga balaguru kaifa aba kaifa aba ibnuki kinan kaifa aba ibnuki in za a sai a ce kaifa aba ibnuki yaya ne danki ya dawo qalat tace aba bi kautharin ya dawo da abu mai yawa alkhairi mai yawa kidan ya nuna cewa laraba sun san cewa kalma ta alkautsar tana nufin alkhairi mai yawa wala qad a'ta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala qad u'tiya kina ya kamata a ce sai sa'ata ya kamata a ce wannan alif kin an yi mata ya'un yadda larabcin zai tafiya daidai wala qad u'tiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi khairan kathira alkhairi mai yawa fa innahu domin shi atahu alhikmata Allah ya bashi hikma wa man yu'ta alhikmata duk wanda an ka bashi hikma faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai yawa tabbas ko Allah ce yu'ti alhikmata man yasha wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulil albab wanga iktibasi ne daga alqur'ani malan yayi wa minhum daga cikin su man fassara hadha alkhair alkathira bin nubu khair man fassara hadha alkhair alkathira bin nubuwa akwai wanda ya fassara wannan alkhairi mai yawa da annabta ake nufi wa minhum daga cikin su man fassarahu bil ilmi akwai wanda ya fassara abin da ake nufi ilimi kenan alkhairi na alkawthar shine al ilm wal hikma da hikma wa minhum man fassarahu bil qur'an akwai wanda ya fassara shi da al qur'ani duk dai abubuwan musu karo da juna ba domin al qur'ani shine sanadiyya annabta kuma cikin al qur'ani akwai ilimi kuma cikin al qur'ani akwai hikma kuma su ne sanadiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ilimi da hikima da haka wannan duka sai ka iske maganganu ne ana faɗa amma dai zaka iske musu karo da juna ba wallahu ta'ala alam والقول الثاني فسر تبيو سنكتي أن الكوثر شي كوثر اسم نهر في الجنة سونا وتقورما تي أتكين الجنة وهو قول أكثر المفسرين شيني مغانا ما في يوري معلمان تفسيري وقد جاء في الحديث الصحيح يا ذو أتكين حديثي إن قلتتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد منزع الله صلى الله عليه وسلم annahu qala ya ce alkautharu shi alkautharu nahrun wani wata korama ce ko tafki wa adanihi rabbi wanda ubangiji na min alkawalin sa fil jannati a cikin aljanna alaihi khairun kathir akan shi akwai alkhairi mai yawa taridu alaihi ummati al'ummata tana zuwa ta shashi ne taridu daga wara da yaridu ne malaman dauri ce tana tisgo mishi kenan al'ummata za ta tisgo mishi yawmul qiyamati ranar tashin alkiyama idan muka duba number 2 mai tahqiqin wannan littafi sai yasa muslim ya tuwarwato wannan hadisi hadisi na 607 min hadisi Anas radiyallahu anhu daga hadisi na Anas sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa anhu sallallahu alaihi wasallam aidan kuma an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadisi a cikin hadisi annahu qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce baina ana asiru fil janna ina tsakar tafiya a cikin aljanna an gane ko domin lokacin da an kai mi'raji da shi an kai shi wato ya ga wato aljanna fa'iza bi naharin sai gani da wani teku hafatahu an gane ko wato sassan shi an gane ko in an ce hafatahu ƙibabu lu'lu'in ƙibab ana iya kamar akwai ƙubba kamar wato rumfuna kenan na lu'lu'i almujawwafu wanda an rarake shi a tsakiyar shi faƙultu sai ni ce ma hada ya jibril menene wannan ƙala ya ce hadal kausaru an gane ko wannan shine alkausaru allazi a'taka rabbuka wanda ubangijinka ya baka shi fa darabal malaku bi yadihi sai mala'iki ya buga da hannunsa ma'ana ya bugi kasar da take wannan wurin an gane ko fa idza tiluhul misku sai ga kasa abin da ke kasar shi kasan wannan miski miski ne an gane ko al adfar an gane ko kenan mai tsananin wato kanshi kenan miski kenan turare ne mai tsananin kanshi kanshi sai kawo number 3 idan ka diba number 3 sai ya ce ka diba cikin sahihul bukhari kiran cikin bukhari hadithi na 695 hadithi na anas dan malik radiyallahu anhu wa alis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin malam yace to wa ruwiya an ruwaito an sifatihi daga sifarsa annahu ahla min al-asali cewa ruwan shi sun fi zumuwa zaki an gane ko sun fi zuma zaƙi kenan wa ashaddu bayadan min al-labani kuma sun fi wato fari daga nono wa abradu min al-thalji kuma sun fi kankara ko mu ce galas kenan sanyi wa alyanu min zabadi sannan su an mafi tafshi ko laushi shine alyanu daga allinu na min zabadi daga kunfa fa amma zabadu fa yazhabu jufaa inji Allah wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard wa hafatahu sassan shi gefen shi azzabarjadu wato wani sinadari da ake kira zabarjad abu ne mai kyawun kalbu laraba suna yawan siffanta shimfiɗa da in an yi ta da zabarjad ko tana da alaka da shi wa awanihi awanihi in an ce awani ko wato ana cewa akustan shi ko ko kofuna da ake shan ruwa ko mu ce modaye ko mu ce verver ko abin da ya kamata haka ko kop kop min fiddatin na azurfani an gane ko adadu min fiddatin adadin nujumi sama'i suna adadin taurarin sama ma'ana kira abu ne mai yawa la yazma'u man shariba minhu abadan duk wanda wato ya sha daga cikin shi ba zai yin wato kishirwa ba har abada to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo mai taqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ka number 4 in ka diba akwai number ta sai ce ka diba kasa fi sunan Tirmidhi a cikin sunan Tirmidhi hadisi na 3284 bi isnadin sahih da isnadi ingantacce wato bi shawahidihi in an hahada hadisan ta fuskoki daban-daban da yazo sai zamanto ingantacce ne an Abdullahi ibn Umar daga Abdullahi dan Umar an gane ko qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تيرا دامنتي الله سبحانه وتعالى غريش ياتي الكوثر شي الكوثر نهر في الجنه wato korama ce a cikin aljanna hafatahu min zahabin sassan shi kenan kamar wato abin nan an yi su ne da wato kamar sassa ya an ce kamar za ku iske teku ko tafki ko abin da ya kamata ka gaba ana yi mata wata alama ko a sa siminti ko a yi wani dam dam kinta wanda za a abin nan nashi to shi abin da ke bakin iyakashi min zahabin na zinariya ne wa majrahu abin da yake gudana a kan shi ruwan suke gudana a kan shi kenan shine majira ala durri akan lu'lu'i shine dur wal yaqut da yaquti turbatuhu kuma abin da aka shi wato turbar shi kasar shi atyabu min al miski ita tafi wato kanshi daga almiski wanda waccan riwaya ta ce almisku al-azfaru kenan miski na al-azfar wato miski ne wanda yake mai tsananin wato kamshi kenan sannan kuma wa ma'uhu ruwan wannan kausara ahla su suka fi daɗi an gane ko daɗin sha min al'asali daga zumuwa kuma sun fi shi zaƙi kina ana cewa ahla wa abyadu kuma su an mafi haske min salji daga asalji kankara kenan wa kaunu ayatihi adadun nujumi yace to kuma abinda ke nuna cewa kaunu a aniyatuhu kenan adadin nujumin sama'i kasancewar akussa ko mu ce abinda ake shan ruwa da shi wato kofuna ko modaye kenan sun zamanto tamkar adadin nujumin sama'i gwargwadon taurarin sama fa hadha thabitun fi sahih al-bukhari shi kuma ya tabbata cikin sahih al-bukhari kenan sai zamanto mallan ya tattaro maganganu da inda wadansu hadisi suke ingantar da su shi sai an faɗi magana sai a nemi motar dalili kuma a tabbatar da dalilin ya inganta ko bai inganta ba kuma ko dalilin ya inganta a tabbatar da ma'ana abin da an ka hudi akwai ta cikin nassin wato fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari hadisi na 4583 min hadisi abi ubaida daga hadisi na abu ubaida an aisha daga aisha wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an as-sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال يتي سألتها عن قوله تعالى ناتم بيت لك فدر wato ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna a'tainaka al-kautsar mu ne muka baka al-kautsar qalat sai ta ce kin ji Abu Ubaida kinan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an as-sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin naharun wani teku ne an gane ko ko mu ce tabki u'tiyahu nabiyyukum an ka ba annabinku nan ba wai dan mutum wanda ya bashi ba don Allah ne tunda Allah ce inna a'tayna utiyahu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam aka ba annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tana nufin ba annabin ta bane don saboda tana magana da shi ne shati'ahu alaihi durrun shati'ahu wato musanna ne na shati' shati'a ne ne sai aka ce shati'ahu gefen shi shine daga ash-shati' ana cewa shati'ul bahar an gane ko gefen shi min shati'il wadi al-aymani fil buqati al-mubaraka inji Allah a cikin suratul qasas shati'ahu sassan shi guda biyu alaihi durrun akwai durrun ana iya cewa wato lu'lu'u mujawwaf wanda yake an wato rarake shi kinan can tsakiyar shi babu komai wanda an ko a ce an rarake shi daga ciki aliyatuhu adadin kofunan shi ko modayen da ake sharuwa ka adadin nujum ka ce dai tamkar adadin wato taurarin sama ne ma'ana da yake an shi fanta sunan wajen yawan su suna da yawa an gane ko to wannan shi ne abinda shi ma mai tahqiqin wato wannan littafi ya kawo a cikin wato wannan mas'ala to wannan shi ne abinda da ya kamata ƴan uwa mu fahimta sannan kuma ya kamata mu fahimci cewa wannan ƴan shi'a suna fakewa da irin waɗannan hadisai wanda za a sha ruwa sai manzo Allah sallallahu ya ce cikin hadisi na sahih muslim la yuzdadanna rijalun an hawdi za a hana waɗansu su zo su sha daga wannan ƙoramata shi kenan ana tattare su sai manzo Allah sai ce ashabi ashabi zahabaina sahabaina sai a kore su a ce a la la tadri ma za ahdathu ba'dak sai ce fa aqulu suhqan suhqan sun ka ce to kai kaji sahabban ne wata bayan mutu shi za su kafirta ina fata an fahimce ni to kaga wannan ya an dauko kakin sahihi muslim gashi hadisi ne ingantacce kuma cikin littafin sunna kuma kai baka san da kai ka fahimci irin wannan ba to yana da kyau ka koma littattafai na malamai da sharhi da an kai na hadisi na farko a tabbatar da hadisin ya inganta kuma a tabbatar da menene fasar da malamai magabata suka yi mishi domin ba wai alqur'ani da sunna ba ko wai da iddiayan qur'ani da sunna amma an ka zo wajen fahimta yadda magabata na farko sun ka fahimci abin sai ka iske wani ya fan ɗari ma wannan to idan muka duba kamar yadda malamai suka yi bayani in ka diba cikin sharhi na sahih muslim ka diba cikin sharhi na imam nawawi da sauran sharhuhuka da malamai wato suka gabatas idan muka duba a cikin ƙarshen hadisin an gane ko sahabbai ai sun tambayi shi kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya za a yi kasan wanda zai zo baya daga cikin al'ummarka shine hadisin yake magana gare shi sai ya ce a'a ai suna da inna ummati ati ghurran muhajjalina min athar alwudu ghurra suna da haske na fuska muhajjalina da haske na kafafuwa daga agharru ne muhajjalin kenan jam'i na muhajjal wanda ke da wato fari na kafafuwa kuma wannan bayanu da cewa yan aljanna ko ina suna da haske amma nan alamomin kenan da ake gane su ta fuskokin su da kafafuwan su kafin ma jikin su to wannan shine abin da ake zance na fata mun fice ni ana zancen ya zai iya san waɗanda sun ka zo bayan al'ummar sa su ne ake zance kansu ba ana zancen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane saboda ko da waɗansu ba su abantakanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa ahlul hadith ko da ba su abankanci jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anfasuhu sahibu sun sun abotakanci anfas jam'i ne na annafis kenan abubuwa masu tsada da ya bari na maganganu waɗanda suke amfanin duniya ba ma musulmai ba har kafirai su ne sun ka abokantaka ina fata an fahimci ni to wannan ya kamata ɗalibi ilimi ya fahimci wannan da haka ka a zo a ce maka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta karkashin wato wannan mas'ala dan saboda haka yan uwa sai a yi hattara da irin waɗannan shubuhohi domin ana magana waɗanda za su zo bayan shi ne a cikin hadisin yayi bayanin wannan to da muka duba wannan sura ta kare sai suratul kafirun dukkan waɗannan littattafai sun kawo ta guda biyu da muke karatu da su sannan kuma number one in ka diba cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajubatuha sheikh mai tahqiqin wannan littafi sheikh mustafa al-adawi sai ka number one yace qala ibn ashur ibn ashur yace unwilat hadhihi sura an sanya ma wannan sura unwani fil masahif a cikin al-qur'ani kenan an bude bayani kanta allati bi aidina wadda take gaban mu kenan al-masahif waɗanda suke hannun yake nufi qadimaha wa hadithaha qadimaha waɗanda tun can da aka rubuta su wa hadithaha da waɗanda aka rubuta su a yanzu wa fi mu'zamit tafasir da kuma da yawa daga cikin tafsirai suratul kafirun an sanya mata suna suratul kafirun bi idafati sura ila al kafiruna an danganta sura zuwa ga al kafirun wa thubutil wawi wa thubutu wawin raf'i kuma an tabbatar da wawan tarfa fil kafiruna a cikin kalma ta kafiruna ala hikayati lafzil qur'an an hakaito lafazin alqur'ani alwaqi fi awwaliha wanda yazo farkon ta kenan suratul kafiruna mun kun ai idafa a ce suratul kafirina wa waqa'a malam yace to amma yazo fil kashaf a cikin tafsiri na al-kashaf wa tafsir ibn atiya da tafsiri na ibn atiya al-muharrar al-wajiz wa hirzul amani da kuma hirzul amani an gane ko wato shatibiyya kina ita ake kira hirzul amani sai an kira ta shatibiyya don wanda yi ta imamu shatibi mutumin andalus ne sunansa feruh ar-ru'aini baturi ne asalinsa kuma makahu ne baya gani to shatiba mutumin da ya fito daga cikin garin shatiba sai a kira shi shatibi to imamu shatibi daga can ya fito da dama akwai imamu shatibi wanda ya qira'at akwai imamu shatibi wanda ya al-muwafaqat na shari'a da al-ittisam sai ka bambanta tsakankanin su to sunan da ya samu littafin hirzul amani to amma sai ta fi shahara da shatibiyya an gane ko wanda ya mutu hijira tana da shekara 590 a ƙasar misra yake cewa a cikinta wa wasammaituha hirzal amani tayammunan wa wajhat tahani fahnihi mutaqabbila an gane ko kenan ya saya mata suna hirzu al amani to nan ya zo an sanya mata suna suratul kafirina bi ya'il khafdi an yi ya'un tajarra kenan shine al khafdu fi lafzil kafirina bi idafati sura ilayhi an danganta sura zuwa ga lafazi kenan na al kafirina yace annal murad abinda ake nufi suratu zikril kafirina sura wadda anka ambaci kafirai aw nida'il kafirina ko wadda anka kira kafirai a cikin ta Allah ya kira kafirai wa anwanaha al-bukhari bukhari yayi mata unwani fi kitab at-tafsir a cikin babi na tafsiri a cikin littafin sa kenan dan yanci kitab ba ana nufin bukhari da littafi na tafsiri ba cikin babban babi na tafsiri da yayi min sahihihi a cikin sahihul bukhari suratu qul ya ayyuhal kafiruna an gane ko kenan ko sura wadda farkon ta ake ambaton kul ya ayyuhal kafirun ko aya ta farko cikin ta take budewa da ya ayyuhal kafiruna qala fil kashafi kina a cikin al-kashafi yace wal itqani da mai al-itqan fi ulumil qur'an mai al-kashaf shi ne imamu zamakhshari al-mu'tazili al-itqan fi ulumil qur'an kuma na imamu suyuti ne wa tusamma ana kiranta kenan hiya ita wa suratu qul huwallahu da suratu qul huwallahu ahad kenan bil mushaqqiqataini an gane ko mushaqqiqataini kenan masu tsatsagewa masu fallasawa li'annahuma tushaqqiqani min ash-shirki domin tana nuna tana nuna yadda ake barra daga shirka ai tubri'ani minhu tuna barrantar da adam daga shirka yuqalu ana cewa kashkasha wato idza aza idza azala idza iz kashkasha iz azala al-marad wato kashkashal marad kenan azalahu ya nis- ya nisantar da shi ya barantar da shi kenan suna kubutar da mutum ko su warkar da shi shine wato tu- tubri ani barantar suwa ko ko warakarwa to waɗannan surorin kenan ana kiran su haka to sannan kuma eh, abin da ya kamata mu fahimta eh, kenan wannan sura su kaɗai surori ne guda uku cikin Qur'ani an ka kawo su da idafa wani lokaci an kai hikayatul lafz suratul kafiruna suratul mu'minuna suratul munafiquna markon a larabci a ce suratul munafiqina suratul kafiruna suratul mu'minin malamai suka ce to kenan in kai in kaga dama kai da larabci sai ka ce qara'atu suratul kafirina qara'atu suratul mu'minina qara'atu suratul eh, munafiqina in kuma ka dauke shi ala hikayatul lafz yadda zo sai ka ce qara'atu suratul mu'minuna qara'atu suratul munafiquna qara'atu suratul kafiruna shi wannan suratul kafiruna sai ka ce maf'ulun bihi mabniyun kina alal hikaya duka gaba ɗaya zaka hada shi in kuma kai wancan i'rabi sai ka ce surata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatha wa huwa mudafun al-kafirina mudafun ilayhi ko al-mu'minina mudafun ilayhi ko al-munafiqina mudafun ilayhi me yasa su waɗannan surorin su kadai an ka bambanta ya dace a yi idafa ba a yi ba sai an ka kawo shi akan hikayatul lafz sai malamai suka ce saboda duk mutanen duniya ba za su wuce hali guda uku ba ko mutum ya zama mumini ko ya zama kafiri ko ya zama mutum munafiki mumini ya fito ya ya yi imani da Allah kuma ya bayyana kafiri ya kafirce ma Allah kuma ya bayyana an gane ko shi ko munafiki ya kafirce ma Allah da zuciya amma ya bayyana musulunci a boye sai kuma mutumin da ya bayyana musulunci ya bayyana kafirci ya ɓoye musulunci to in akwai uzuri shi wannan yana nan matsayin shi na musulmi domin ba a samun wani mutum ya wuce waɗannan abubuwa guda uku man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman in ko an ka cilastar da mutum kuma ya san ba dole bane ya faɗa ya faɗa nan ya koma cikin kafirai in kuma an ka cilasta shi ya faɗa amma ba ran ya so ba shi na nan cikin mu'minai ba yadda za a yi kai ta cikin waɗannan guda uku shi yasa sai aka yi wato wato wannan bayani ya kamata ku fahimce shi abu na ƙarshe wanda zamu karkare da shi waɗannan suro surori ne guda biyar a cikin alkur'ani su kaɗai suka buɗe da kul a cikin alkur'ani cikin dirasat ta ulumul qur'an zaka ga ana karatu kan wannan kadiba cikin ayatul mutashabihat na ustafud doktor abdalla tayyar ya kawo bayani kan irin waɗannan kuma malamai cikin ulumul qur'an suna faɗin khasa'is na kowace sura to kul sura guda biyar ne suka buɗe da kul a cikin alkur'ani sura ta farko kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba sura ta biyu قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون سيكما سورة أكو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سي سورة هدو سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق سي سورة تبير قل أعوذ برب الناس سوكا إني سوكا بوئي قل a cikin alkur'ani kamar yadda malamai suka ci in kaga akwai kuskure cikin wannan magana ka iya kawowa sai a gane cewa akwai kuskure ciki to yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya mun halinsa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh